أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهده ذوي القرب والسدان الذين قاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama da aron lokaci muka sake dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin al-muqaddimatul izziya ta babban malami Abil Hasani Ali al-Maliki Shazili wanda wannan zama shi ne zai zame mana halka na hudu ma'ana zama na hudu inda za mu tashi inda malai ya ce mana faslon rabewa na wakilul wudu'i abubuwan da ke warware alwala abin da ke sa idan mutum ya alola idan suka faru ya zama to alola ta lalace babu ita ba zai yi ya sallah ba ba zai yi ba zai yi ya dukkan wani abu dukkan wani abin da ake buƙatar alola ba sai idan ya canza to shine malam zai mana magana akan waɗannan abubuwa da ke lalata alola bayan an yi ta sai malam ya ce nawaqidul wudu'i arba'atun abubuwan da suke warware alola abubuwa guda hudu ne wanda dukkaninsu duk wanda ta faru da shi to wannan abun ya warware mai alola ba zai yi wuye sallah ba ba zai yi ba zai yi wuye dawaci ba dukkan wani abu da alola take bukata to ba zai yi ta ba don faruwan waɗannan abubuwa na farko ma yace al awwalu na farko al arriddatu arriddatu ita ce ridda malam bai bar mu nan ba sai yake gaya mana mene ake ce ma ridda sai yace wa hiya kufrul muslimi shine kafir cewar musulmi musulmi ne ya kafirta bayan da yana matsayin shi na musulmi to idan Allah ya albarkace shi da dawowa musulunci bai mutu akan wannan riddan ba to a lokacin dama ya riga ya yi alwala sai ya aikata wani abu da ya ja mushi fita musulunci da ya aikata wani abu da ya ja mushi fita musulunci to bayan dawowar shi musulunci to wajibi ne ya sake alola saboda ita ridda tana ɓata dukkan ayyukan da mutum ya yi ne. To wannan alola tana daga cikin aikin da mutum ya yi to ga shi yanzu ya yi ridda. To yin riddan nan ya sa alolan nan ta ɓaci. Saboda kai yanzu tun da ya dawo musulunci wajibi ne ya sake yin alola kafin ya fuskanci yin sallah. ‘Yan uwa ridda tana da asaba tana da dalilai da yawa. Ridda tana da dalilai da yawa da kan sa mutum ya yi ridda. Abu ɗan kaɗan zai iya fitar da mutum musulunci. Abu ɗan kaɗan saboda haka wajibi ne mutum ya taka tsantsan da imaninsa ya taka tsantsan da addininsa ya taka tsantsan da musulunci shi kamar ne bisa misali bisa misali kamar mutum ne ya zo wucewa sai ya ga ƙur'ani ko kuma wata takarda alƙur'ani kai ce ko da aya ɗaya aya ɗaya sai ya ganta a cikin najasa to idan ya wuce ya barta a cikin najasan nan ya fita daga musulunci ya yi ridda ballantana kuma ce shi ne ya ɗauka ya jefa sannan har ila yau a nan zan sake jawo hankalin mu almajirai waɗanda mukan yi amfani da wasu abubuwa na addu'a wanda mukan kira da bara kar ka yadda ko da wasa ko da wasan wasa a baka wani addu'a a ce ka rubuta shi da wani abin da bai da tsarki kar ka yadda a baka aya alqur'ani a ce rubuta shi da wani abin da ka tabbatar wannan abin bai da tsarki kamar ne kamar abin da ya shafi jini kowane iri kamar abin da ya shafi kashin kaji kowane iri kamar abin da ya shafi ko kuma abin da aka yi wani ya baka wani addu'a yake rubuta a jikin kwai kwan kuma ya zama bara gurgi bayan ka rubuta a jikin kwan je ka fasa wannan kwan kana fasawa da wannan ayoyi alkur'anin da ruwan kwan za su cakuɗa ko ba ka ba a baya ko mun karanta cewa kwai bara gurbi na dasa ne duk wanda ya rubuta aya alqur'ani a jikin kwai na jasa wanda yake bara gurbi kwai na jasa wanda yake bara gurbi ya fasa wannan aya alqur'anin da ruwan kwan suka haɗu ya fitar ga musulunci ko kuma ya dauki aya alqur'ani ya rubuta ta da najasa wannan ya fitar ga musulunci amma idan ba da najasa bane to wannan ko ba malami kwaya ɗaya da ya soki yin rubutu a ta har malamin malaman da suke sukar rubutu din inda inda abu ne mai tsarki ba wani malami kwaya ɗaya da ya soki wannan misali dai kullum muka buga misali mu ce masu sukar rubutu da sauransu irin almajiran da suke jingina kansu zuwa ga ibnu taymiya ne to shi ibnu taymiya ya gaya mana yakan yana da addu'ar da idan ka zo kana haɓo ma a goshe ke rubuta ma mutane ita a goshi kadar sun yau a wani ya yi rubutu a goshi cikin ƴan ƙungiyar shi kyara su ga wani abu kamar mai suna kamar tsashi ko ba gaba kuma ya ba da addu'ar da ake rubuta ana ciwon haƙori za a rubuta mutum a kwibin shi na a kwibin shi na inda haƙorin ke ciwo ta a cikin littafin ibnu taymiya saboda ashe rubuta aya alqur'ani in dai da tawada ne rubuta aya alqur'ani in dai da biro ne ka rubuta kai laya ko ka rubuta da tawada ka sha ko ka rubuta ka ba wani da tawada ya sha wannan dukkan malaman musulunci waɗanda suka san abin da suke yi sun tabbatar da shi rubuta aya alkur'ani da najasa ko da aya ɗaya ne fita daga musulunci ne ganin aya alkur'ani a kwata ko a cikin najasa ka wuce baka ɗauke ba ka wuce baka ɗauke ba shi ma abu ne da kan bayi zuwa ga yin ridda sannan har ila yau mu sake tunawa ƴan uwa masu karatun alkur'ani da sauransu kar mu rika taɓa miyau a lokacin da zamu buɗe alkur'ani shi miyau ba najasa bane amma malamai suna ganin girman alkur'ani ya fi karfin ka rika taɓa miyau lokacin da zaka buɗe shi yawwa wannan kenan saboda mene saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai da littafin da ya kai alqur'ani dalili saboda annabin da ya bai alqur'ani ya fi dukkan sauran annabawa din to saboda ka ridda tana son mutum idan yi alola alola ta zamanto ta lalace ba zai yi ya sake yin yi sallah da wannan alola ba sai ya sake yin wani an ji na farko na farko kenan asfani abu na biyu cikin abubuwan da suke karya alola ashakku fi wujudi taharati ko kwanto cikin samuwar tsarki awil au au fil hadath ko kuma ko kwanto cikin samuwar kari au sabiq minhuma ko ko kwanto cikin wanne ne ya gabatuwa daga daga cikin su misali kai ne ka tabbatar kana da tsarki da ma'ana kana da alolai ka fara shakka to wai anya ina da alolan nan ko ko alolan nan ta zan bata wannan kokonton ba a yin addini da shakka ba a yin addini da kokonto wannan kokonton ya sanya baka da alula yanzu in kana da bukatar yin sallah sai kayi alula ko ko kai ne ka tabbatar kana da alula sai ka fara tunanin to wai anya ba baka sai kayi fitsari ba ko bayan kayi alulan nan anya ba kai hutu ba ko bayan kayi alulan nan shi ma wannan yana sa alula ta zamba ta saboda addini ba a yin shi bisa shakka ko kuwa a'a wanne ka tabbatar kayi alula sannan ka tabbatar kayi fitsari to wanne ka fara yi wanne ka fara yi alwala ka fara yi ko ka yi fitsarin ka fara yi shi ma kana shakka to ka rabu da shakkar kawai ka sake alwala ana tare malai ce malam yastankihu shakku matukar kokonto bai aure shi ba akwai mutanen da kokonto ya zame musu kamar ciwo wanda kokonto ya zame mai ciwo ya zama to duk abin da zai yi sai yayi kokonto duk abin da zai yi sai yayi kokonto akalla a rana wajen alola alolan na biyar sai ya yi kokonto wajen sallah sai ya yi kokonto to wannan kokonto ya riga ya zama mai ciwo ko da ya ji yana kokonton to ya bar kokonton a gefe kawai ya amfani da cewa kawai yana da tsarki amma idan a sati ba ya fi sau ɗaya ya yi kokonton ba ko a kwana uku bai ce ya yi sau ɗaya ba a wannan kokonto bai aure shi ba amma a kullum zai kokonto sau biyu sau uku a kullum sau biyu sau uku to wannan shine wanda kokonto ya aura wajibi ne idan yayi kokonto to yaje ya sake alwala ana tare ash-sha'nam as-salis abu na uku cikin abubuwan da ke warware alwala al-hadasu kari kari me ake ce ma kari to shine malam zai gaya mana wa huwa ma kharaja min ahadi as-sabilaini shine abin da ya fita ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu dan adam yana da hanyoyi guda biyu wanda duk abin da ya fita ta wannan hanyoyin in dai abin dama ya saba nan ne wajen fitar shi kamar yadda zamu faɗa a nan gaba in dai ya fita ta nan ne wajen fitar shi kuma mene ala wajen hati a bisa fuskan lafiya lafiyar shi lau ba ciwo ne ya kama shi wanda ciwon fitan wannan abun ba Allah ya tsare mu akwai abin da ake kira da salisil bauli ciwon yoyon fitsari ko salisul ghaidi ciwon yoyon kashi ko salisul rihi ciwon tusa wanda duk waɗannan ba sa duk wanda ya samu kansa da matsalan waɗannan abubuwan to zai zama fitsarin fitsarin bai rukuwa a wajen shi zai zama hutu ba ta rukuwa a wajen shi wanda shi mafi yawa wannan hutu matsanancin ciwon basir yana kawo irin wannan wannan zai zama to bayan gari bai rukuwa a wajen shi to shi wannan abinda shari'a take nema a gare ki kawai shi ba zai dogara wai ce ina da alula ba a'a duk sallar da zai kawai sai yayi alula yanzu da a ce yana gama alulan fitsarin zai zubo ya tafi ya je yi sallah kawai dan yake zai zo sake yin wani kila yana sake yin wata alulan wani fitsarin ya sake zubowa wannan ya zame mai ciwo ya zame mai larura ba zai yi izina da shi ba amma idan lafiyan kalau kayi alola sai hutu kai hutu kayi alola sai kai bayan gari ko kayi alola sai kai bawali to wannan alolar ta warware kamar yadda malam zai gaya mana a wannan karatu shi ne yake ala wajen istihadi wa linkiyadi a bisa fuskar lafiya da kuma sabawa me ma'anar fus sabawa yau da wani abin da ba a saba fitar shi zai fita ta inda ya fita kai ne kawai ka ji wani dan danshi danshi a a a duburanka kana duba ya kaga tsutsa ce ta fita ko ko kaga dutse ne ya fita waɗannan ba a saba bisa al'ada suna fita ta duburan mutum ba saboda wannan ba zai sa ya warware maka alwala ba ko ko ta gaban ka ba a saba tsutsa na fita ta gaban mutum ko wani abin da ba abubuwan da aka saba suna fita ta gaban mutum shine fitsari mazihi wazihi manihi su kenan ta bayan hutu sai bayan gari to sai zama to ba waɗannan bane ana duba sai ga ba waɗannan bane to duk abin da ya isa ta waɗannan mafitar duk abin da ya isa ta wannan mafitar in dai ba waɗannan bane to baya warware alwala ana tare to su ne abin da malai ke gaya mana anan sai arrabi abu na hudu cikin abubuwan da suke warware alola al asbabu dalilai kari kari a dalilan kari dalilan kari menene dalilan kari su ba su ne kai tsaye suke warware alolan ba amma idan suka faru a ƙarƙashin taruwansu zai iya yiwa shi karin ya faru to dalilin hakan to idan sun faru su din dalilan da suke bayuwa zuwa faruwan karin to su ma sun warware alola za mu karanta dalilan kaman ga sunan kamar haka mala ya ce al'awwal na farko cikin abin da ke warware alwala lamsu shafar man tujadul lazzatu bi lamsihi shafar wanda ake iya samun jin daɗi da shafar shi sil adati a al'ada wanda dama a al'ada duk wanda ya kasha in mutum ya shafi wannan din ko ita ta shafe shi zai iya jin daɗi kamar ne kan zaujati wal amati kamar matarka ko baiwarka mutum ya alola sai ya shafi matarsa mutum ya alola sai ya shafi baiwarsa alolarsa ta warware amma bisa dalilan da zamu karanta a nan gaba da sharadin in kasa da lazzata idan ya nufin dama ba zai shafe shi ya ji daɗi din ya yi nufin ya shafe shi ya ji daɗi ya yi nufin ya shafe shi ya ji daɗi wa waje da ha kuma ya samu daɗin kaga abubuwa guda biyu sun faru nufi da samu aula ko kuwa bai samu din ba ko ko bai yi nufin ba an waje da hamin gari kasbi ko kuma ya samu jin daɗin ba tare da ya yi nufi ba shi ma dai ya warware alwala shi ma ya warware alwala wannan shine bisa mazhabin mu na imamu malik wato mazhabin mazhabobin guda guda uku sun yi wani irin sabani a tsakaninsu a mazhabin hanafiya mazhabin imamu abu hanifa shafar mace baya warware alula mutlaka shafar mace baya warware alula mutlaka matar ka ce baiwar ka ce shafar alula shafar da baya warware alula dalili can da aris Allah subhanahu wa ta'ala yake ce aula masumun nisa'a ko haka ya take ko sai suka ce abinda Allah ke nufi anan ma'anan mulamasa tunda yayi amfani da sigar da ake ce ma mufa'ala ma'anan mulamasa ainihin a wajen su suka dauka cewa wannan kalmar anan da Allah na nufi gafa ne ba lamastum zai ce ba saboda anan abin da Allah yake nufi yana nufin jima'i ne a saboda ka su suka dauka cewa in ba jima'i mutum ya da mace ba a dole shi bai warware ba wannan shine mazhabin hanafiya mutlaqan shafi'awa shafi'awa a wajen su shafar mace yana warware alola mutlaqan kai nufin jin daɗi ba kai nufin jin daɗi ba babba ce karama ce kawai shafanta yana warware alwala a mazhabin imamu malik sai aka rarraba da masu mazhabin imamu malik mafi yawa suka ɗauki tsakiya ne khairul umuri aw satuha ji manzon Allah mafi bicin al'amari tsakiya tsaka tsaki sai suka ce a'a idan mutum ya shafi mace da niyyar jin daɗi kuma ya samu jin daɗin alola ta warware idan mutum ya shafi mace da niyyar jin daɗi sai bai ji daɗin ba niyyar ta karya mai alola alola ta warware idan mutum ya shafi mace ba da niyyar jin daɗi ba sai ya ji daɗin jin daɗin ya karya mai alwala amma idan bai nufin jin daɗi ba bai samu jin daɗin ba alwalar shi lafiya lau ba abin da ya same ta wannan shi ne sannan wannan hukuncin ga mace ita ma haka yake kamar yadda yake ga namiji kuma bisa abin da ya shafi mazhabin malikiya din ba a warware ba a ce je waje kaza ba a'a malam mai askari cewa yi walau tinnan walau zufran walau sha'ara ko farce ne ko haƙori ne ko gashi ne in dai an nufi jin daɗin an samu a lula tawarwa ne an nufi jin daɗin ba a samu ba a lula tawarwa ne ba a nufi jin daɗin ba an samu a lula tawarwa ne ba a nufi jin daɗi ba ba a samu jin daɗi ba a lula tana nan ana tare mala ce illal kublata sai fa shi ne sun ba silfani a baki fa inna kaga sun ba a baki san kudu tana warware alula mutlaqan saki ba kai ba tunanin kai nufin jin dadi ba kai nufin jin dadi ba ka ji dadin ba ka ji ba in dai mutum ya sumbanci matan shi ya mata kis alula ta warware kawai fala tura afiya lazatu ita ba a kiyaye maganar jin dadi a cikin da ita sun ba babu wannan maganar cewa an ji dadi ko ba ji dadi ba ba wannan maganar idan sha idan abin da ya shafi kis ne ma'ana sun ba kenan wa qauluna fadan mu da muka ce lamsu man tujadul lazzatu bi lamsihi shafar wanda ake samun jin daɗi da shafar shi adata bisa al'ada ihtirazan wannan an yi tsari ne min man la tujadul lazzatu bi lamsihi bisa a wanda ba a samun jin daɗi da da shafar shi adatan bisa al'ada fa inna la tarqudu wannan ba ta warware alwala kamar me kasagiratul lati la tustaha kamar ɗan karamar yarinya da ba su isa a sha'awar ta ba kamar ya rike da bata isa a sha'awarta ba shekara ɗaya biyu uku haka hudu biyar ma duk da in ta kai biyar kamar a mazhabin imam malik ma bai halatta namiji ya mata wanka ba ko da mutuwa sai sauraka ɗaya biyu haka ne ɗaya biyu uku haka ana tare wal mahrami ko kuma muharrama kan ummi kaman uwa wal binti ko ya wal ukuti ko yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa uwa ɗaya yar uwa uba ɗaya, ‘yar uwa, ‘yar uwa, ƙanwar uwa, kaka, jika, waɗannan ne da suke haramun ne ka aure su, waɗanda za a baka daga su daga kai su a duniya. To waɗannan da su ba su ake magana ba, saboda in dai ba lalacewar mutum ya kai lalacewa ba, ba yanda zai tunanin shafa waɗannan dan ya ji daɗi. Ana tare? Asani abu na biyu cikin asfa wannan muna faɗin dalilai ne mun bar mun gama da kari duk da kari din bai lissafa mana su ba amma dai mun faɗe su to a nan yanayi mana magana habubba ne dalilai da ke jawo warwarewa alwala masu zakari nafsihi shi ne shafar azzakarin kanshi shi da kanshi ya zafi shafi azzakarin kanshi amma almuttasili azzakar nashi wanda yake sada da jikin shi wanda yake jikin shi ba inda misali aka yi hadari ba Allah ya kiyaye sai ya tsinke ko wani bangare ya tsinke sai ya dauko da hannunsa alhali yana da alula wannan alulan shi ba ta warware ba bibadil kafihi da cikin tafin shi amma ba shafa sai da cikin tafi nan wajen farin nan shine cikin tafi aujabi ko ko gefen tafin kamar nan kenan au ibadin asadi ko da cikin yan yatsu nan kenan au bi jambi a ko da gefen yan yatsu nan kenan amma mana yace min gairi ha'ilin ba tare da tsari ba amma idan saman wando ne ko saman wani abu riga ne haka a ba wannan shiri ba ana nufin fata da fata amdan da gangan ne autahu ko da ko da raskanwa ne iltazza ya ji dadi amla ko bai ji dadi ba masahu min min alkamrati ya shafi kan azzakar nasa ne au gairaha au gairiha ko watanta kawai dai alula ya warware wala yantaqidu alula bai warwarewa bi masi saboda shafan azzakari min fawqi ha'ilin a saman rizq wani abu ne ya kare a saman kariya walau kana khafifan ko da kuwa wannan abun mai shara-shara ne a ce ya jinka mai shara-shara ne ka taba ta sama shi to alola bai warware ba wala bil qahqa fi salati alola bai warwarewa dan mutun ya kyakya ta dariya a sallah sai dai sunan shi mai wasa da addini sannan sallah ta lalace amma alola shi bata lalace ba wala bi mastimra'atin farjaha alola ba ta warwarewa dan mace ta shafi farjinta alola bai warware ba alal mazhabi bisa abin da yake tabbata a mazhabin Imam Malik wakila wasu malaman suka ce a a yanqudu mutlaqan kai alula ya warware idan mace ta shafi farjin ta kamar yadda namiji ya shafi gaban shi wakila wasu malaman suka ce a a yanqudu alula ya warware in qababat alaihi idan ta damka ta kama farjin nata kinan da hannunta au an tafata koko ta shigar da ai adkhalat ta shigar da yaga ha hannunta baina shafaraya tsakanin dimfarin farji ta to alula ya warware ana tare wala yantakibu alula bai warwarewa in masat zahirahu in ta shafi zahirin saman farji ta alula bai warware ba wala bi masu duburi alula bai warwarewa dan mutum ya shafi duburan shi alula bai warwarewa dan mutum ya shafi duburan shi walal unsayni alula bai warwarewa dan mutum ya shafi marenan shi wala bil in'az alola bai warwarewa dan tashin gaba tashin azzakari ya mikewan azzakari in gairi lantsati in ba ne tare da jin daɗi ba ne wala jin da zaka koma da jin daɗi bin nazari ta hanyar kallo in gairi masiyi in dai ba masiyi ne fita ba wala bi tafakkuri alola bai warwarewa dan mutum yayi tunani cikin sha'anin mace ma annazati tare da jin daɗi shi kalbi a zuciyar shi min gairi in'azin in ba tare da warwa in ba tare da mikewan azzakari ba ana tare far'ani ga wasu raffa guda biyu al'awwalu na farko alƙarƙaratu shadidatu kukan ciki mai tsanani kaya lola ta cika ke irin kullululu din nan shine alƙarƙara tujibul wudu'a tana wajabtar da sake alola dalili a wannan halin ƙarar cikin naka zai iya sa hutu ya fita baka ji ƙarar fitan hutun ba saboda haka idan mutum ya cike shi irin wannan kullun din to kai ya la'akari da cewa yana da alwala kawai ya tashi ya sake alwala asani me yake na biyu qala fil kitabi malam ya faɗa cikin al-mudawwana idan ka ji malaman fiqh sun ce al-kitab to suna nufin mudawwana babban gingime man littafin mazhabin Imam Malik idan ka ji malaman nahu sun ce al-kitab suna nufin littafin sunawai to shine kowane na bangare akwai littafin da suke ce ma saboda wai sanuwar littafin in ka zanci alkitabu kawai littafi to kawai shi ake nufi malam ce in sallah idan mutum ya sallah wa huwa yudafi'u alhadath yana tunkude ɗaya da kari a ada abada ya sake sallah har abada me ake nufi kai ne kana jin bayan gari ko kana jin bawali sai ka zo kana sallah kana mammatsewa yana kokarin fitowa kai kuma kana mammatsewa yana kokarin fitowa kai yana kokarin matsewa shine yudafiul hadasa to suka ce wannan sallar ta ka mayar da ita har abada sai malamin suka ce a'a akwai ka'ida wa qala al-ashyaq wasu daga malamai suka ce a'a in mana ahu zalika min tamamin fara'idi idan wannan ya hana mutum cika farullu ya hana ka tsaya kai ka tsaya can kai karatun fatiha sai kana yi kana mammakalewa ko ya hana ka kai ruku'u mai kyau saboda kana yin ruku'u mai kyau ile fito ko ya hana ka kai sajada mai kyau a ada abada wannan sallan ko kayi ta ka'idar ka sake har abada ba ta yi ba dan ka tauye farullu a cikin sallar da ya kamata a ce ka cika farullu wa in manahu min tamamin sunani idan ko wannan abun ya hana shi cika sunnoni ne sunnoni ne wa ada fil waqti inda lokaci ya mai da sallah wa in mana'ahu min tamamil fada'ili in ko ya hana shi suka mustahabai ne fala i'adata alaihi babu sake sallah a gare shi ana tare asalisu abu na uku cikin dalilan da ke sa alula ta warware sabubba kenan zawalul aqali gushewar hankali bil ijma'i ta hanyar suma mutum ne ya alula sai ya suma ko da rashin lafiya ko wani ya fije shi ko abin da ya kama da haka to idan ya farfado ya sake alula awul jununi ko mutum ne ya hankalin shi ya gushe saboda hauka yayi alula sai hauka ya same shi to sai ya dawo cikin hankalin shi to ya sake alola aw sukuri ko maye mutum ne yayi alola sai maye ya same shi sai ya sha wani abu sai ya sa shi maye kana sukuru bi harami shin mayen da haramun ne kiyaye sha ko kwayoyi ko wiwi duk waɗannan haramun ne giya wanda take ta ruwa giya ta kwayoyi wanda mutum zai sa hankalin shi ya kau wiwi mutum ya sha hankalin shi kau duk waɗannan maye ne kuma haramun ne malam yace au halali ko ko wani abu ne ya sha na halal mutum ne misali ya sha nono ko zuma ko wani abu dai haka ko wani magani da niyyar ya sha magani sai wannan abun ya sa kushi maye to idan ya wasake daga mayan ya sake alula saboda bai san me ya faru a cikin mayan ba ana tare shi ne, au bi naumin ko kuma mutum ne ya samu gushewar hankali ta hanyar bacci. Bacci yana jawo gushewar hankali, amma da sharaɗi in sakula in baccin ya yi nauyi, waɗala kuma ya yi tsawo, au kasura ko kuma ya gajarta amma kuma ya yi nauyi. Bi khilafin naumin khafisi sabanin bacci ɗan kaɗan. bacci dan sama sama fa innahu lalle shi wannan baccin la yanqud baya warware alola walau tala koda yayi tsawo irin wannan baccin baya warware alola walau tala koda yayi tsawo wa huwa allazi yasuru to wane ne bacci wanda bai yi nauyi ba wa huwa allazi yasuru sahibu bi man yazhabu wa man ya'ti shi ne baccin da mai baccin ya san wanda ya tafi ya kuma san wanda ya zo kai ne kamar yadda muke zaune a masallacin nan kana ta dai dan yin baccin ka kana ta dan yin baccin ka amma duk wanda ya shigo ka san ya zo duk wanda ya tafi ka san ya tafi to wannan baccin bai warware alola ba wasaqil shi ko bacci ne nauyi wa huwa alladhi la yashkuru sahibihi bi zalika shine baccin da ma'abocin shi bai san wannan ba bai san wanda ya zo ba bai kuma san wanda ya tafi ba ana tare wa ya harumu alal muhdith salatu sallah ta haramta ga mai kai duk wanda alolan shi ta warware haramun ne kai alola kai sallah baka da alola haramun ne sallah ba tare da alwala ba wattawafu haramun ne yin tawafi a Ka'aba ba tare da alola ba wasu dudin tilawati da sajada ta karatun alqur'ani akwai wasu ayoyi a alqur'ani wanda duk mai karatu idan ya zo kansu ana so ya kofa goshin shi a ƙasa yayi sajada to amma idan baka da alola haramun ne kai wannan sajada wasu dudin sahwi haramun ne mutum yayi sajadar rakkanuwa ba tare da alwala ba wa masul musashi haramun ne mutum ya shaci alqur'ani ba tare da alwala ba biyadihi ko da hannunsa au bi udin ko da sanda wa hamluhu bi khariqatin ko daukar shi a cikin tarkace ko a cikin tarkace qur'ani yake a cikin wasu kayayyaki ka dauka baka da lola haramun ne au illaqatin ko karata ya kaman gafaka wanda ake sanya qur'ani a cikin karata da qur'ani a cikin baka da lola haramun ne amma wa yajuzu masul lawhi shafan Allah da ake rubuta alqur'ani a jiki kamar annuna da ake rubutawa ake karatun alqur'ani a ciki shafan wannan alƙur'anin Allah lil muallimi ga malami kamar rama ku da kuke ma yara darasu to ba alula ya halatta ku taba ku shafi wannan allo ba tare da alula ba wal muta'allimi da yaran da ake koya ma Allah halat ne ya halatta su taba ala gairu ala gairu wudu ala gairu wudu'in a bisa rashin alula ba komai wannan wa mashul juz'i ya halatta shafan juz'in alqur'ani kamar izu biyu wanda muke koya ma yara ka islamiyya izu hudu izu biyar izu ashirin izu talatin izu arba'in qur'anin ne da bai cika ba lil muta'allimi ga mai neman karatu amma a cikin qur'anin ba haka kawai ka ɗauka ba saboda shi ne mai neman karatu alqur'ani kullum yana cikin hidima da alqur'ani ne idan da yi da allo ne ko dai ka ganshi da allon nan yana ci yana yi ko ka ganshi da takardar alqur'ani yana takara haka ne in dai yi da juz'i ne kamar na makarantar islamiyya za ka ga yara da alqur'ani izu a izu biyu izu uku izu hudu haka ko da yaushe in dai yaron da gaske karatun yake ya damu da shi ba kawai makarantar yake zuwa ba da gaske karatun yake so ko a yaushe za ga shi da wannan qur'anin a tare da shi to a ce ko da yaushe sai yayi alula akwai mushakka tunda yanzu koyo yake yi an yi mishi rangwame malai ce walau kana baligan kai ko baligi ne ko baligi ne ba komai amma wa yukrahu lisbiyani an karhanta ga yara ƙanana maskul mushaf shafan littafin alqur'ani aljami'i lil qur'ani wanda ya cika qur'ani izu 60 amma min gairi wudu'in in ba tare da alola ba to amma abin da zamu faɗa a nan shine yaro wanda bai hankalin shi bai kai hankali ba ba zai kula da cewa duk lokacin da zai dawo alqur'ani zai dawo alqur'ani yayi alola ba to wannan ne yasa sai a bashi izu biyu idan karatun nasu bai fi izu biyu ba izu hudu idan bai fi nan ba in ya gama da wannan sai a so mai na gaba in ya gama da wannan sai a so mai na gaba kafin ya kai lokacin da za a ciyo mai sittin ne ya yi hankalin da zai gane wannan littafin ba a taba shi sai an yi alwala ana tare to wannan fasalin shi ma mun gama da shi sai fasali na gaba hada ce faslon rabewa wa mujibatul ghusli arba'atu abubuwan da ke wajabta ma mutum wanka guda hudu ne kawai a musulunci duk wani wanka idan ba wannan ba to bai wuce sunna ba ko mustahabi a musulunci in kai kana da ladan sunna ko kana da ladan mustahabi saboda tsakanin sauran wankan da zamu faɗa in ba wannan ba akwai sabani wasu malaman suna ganin sunna ne wasu mazhabobin suna ganin mustahabi ne amma waɗannan wankan da zamu faɗa idan suka same ka ba kai ba in ka shekarar ɗari ka ne ma Allah sallah Allah baya son sallah ga sunan guda hudu na farko in kiza udamin haibi yankewan jinin haila mace ce ta kai munzalin yin haila ta yi hailan jinin hailan ya yanke to wajibi ne a kansa sai ta yi wanka wajibi ne a kansa sai ta yi wanka sannan za ta ci gaba da yin sallah idan ba ta yi wanka ba ta ci gaba da yin sallah to ba wannan sallar nan tana yin sallah ba tare da tsarki ba wadanin nifasi da yankewar jinin haihuwa shine jinin biki wal maut da mutuwa idan mutum ya mutu a yi mai wanka kafin a kai shi duk da wasu malaman ba su sanya ki a cikin farallai ba gaskiya a wasu a wasu zantuka wal janaba sai kuma wankan janaba shi janaba ya shafi kowa namiji da mace haila mace kawai diki mace kawai sai malam ce to wal janaba ita janaba wa hiya nau'ani ita iri biyu ce iri biyu ce ita janaba khurujul mani fitar mani amma al muqarinu lillazzatil mu'tadati wanda ya gwamu da jin dadi jin dadin kuma irin wanda aka saba da shi banda inda mani ya fita ta hanyar wahala misali kamar yadda da zaku ga misali a karatu kanmu na baya kai ne aka sabga maka wani abu zafin wannan abun sai ya sanya fitar mani a wannan ba zai sanya kai wanka ba ko da kuwa a lokacin fitan mani ka ji daɗi dan bai gwamu da dan ba al'ada ba ne fitar mani ta wannan hanyar wata abin da ma yake nufi ta waɗannan abubuwan guda biyu su fasin gwamu jin daɗi kuma jin daɗin na al'ada ana tare idan mutum ya zamanto wahala ce ta sanya fitar mani sai zamanto wannan fitar ko da ya ji daɗi wajen fitar to bai bai wajabta mai wanka ba ko ko ba wahala ba ce jin daɗin ya ma ba irin na al'ada ba kamar yadda zai na saba da ya buga misali kai ne kawo doki ko raƙumi kana tafiya kana tafiya jin daɗin zama a dokin nan ko jin daɗin zama a raƙumin nan sai ya jawo maka fitar maniyi to wannan bai wajabta maka wanka ba dan ba al'ada ba ce wannan in dai kana da alola ya lalata maka alola sai ka sake alola kafin kai sallah na al'ada shi ne ta hanyar saduwa ko wasanni da mace ko tafakkuri cikin sha'anin mace ko dai wani abu dai da zai jawo sha'awa ana tare minar rajuli shi din daga mace namiji ne fitar ya kasance daga namiji ne a wil mar'ati ko ko mace duk ɗaya ne kawai wannan fi naumin a cikin bacci ne a wuya kazatin ko a farce bi fata hilkaji shi ya kazatu ana rubuta ne da yi makafin fata ka ce ya kazatu dukkan naumu shi ne kishiyar bacci wa kar yujibul guslu li khuruji kai wa yana wajabta wanka wagar yajibul gusul kai wa qad yajibul gusul wanka yana wajaba li khurujihi saboda fitar mani min gairi muqaranatil lazzati ba tare da gwamuwa da jin dadin ba kamar yaya fitar ta zama to daban ne jin dadin daban kamar yaya bisul malaka kamar an yi jami'a ya tara da iyalin shi matar shi fayal hazza sai ya ji daɗi ga wannan tarawan da ya sa amma walam yunzil mani bi fita ba summa yakhruju sannan sai mani ya zo ya fita minhu daga gare shi summa yakhruju minhu mani sai mani ya zo ya fita daga gare shi qabala an yaghtasila kafin yayi wanka to wannan kaga lokacin fitar daban lokacin jin daɗin daban to wannan zai yi wanka wajibi ne wannan yayi wanka na fasa ya gane abin da ma zai ke nufi ya tara da matar shi amma lokacin mani ya fita ba bayan tarawan sai kafin yin wanka din sai mani ya fita to wannan fitar mani ya wajabta wanka duk da lokacin jin daɗi da lokacin fitar mani da ba sannan to misali da ya tara da matar nasa fa bai fitar da mani ba shi ma zai wanka sai ma da shi ga wannan hukunci shi ma wa majibu hasafatil baligi goyon kan zakarin namiji baligi da yake ce mahab ashafa sai ma ce bar ma ya fassara maka yace wa hiya ra'asu zakari shine kan azzakari aw magibun misliha ko ko goyon kwatan kwatin kan zakarin min maqtu'iha daga mai yankakken al'aura mutum da ya samu hadari sai kan azzakarin shi ya cire to sai zama to ragowar da ya rage to idan daidai kamar girman daidai tsawon kan azzakarin shi ya buya a farjin mace to wannan ya wajabta mai wanka fi farji fi farji adami a farjin mutum ne augaini ko a farjin wani mutum irin masu zuwa a ce su je su kwanta da jaka din da za su yi kuɗi ko ba akwai ba ani da alfarma a nan ko kuma masu zuwa su su kwanta su tara da akuya mutum ya lalace ma da shi ma akuya ce wallahi to irin wannan to ko iyakan a zakarinsa ne buya a farjin dabban nan to shi ma sai yayi wanka kai ban buyan kan azzakari a farjin mace wajen hukunci hamsin yake wajabtawa a musulunci hukunci daban daban daban daban da yake wajabtawa yana wajabta wanka yana wajabta wanka wajen wajen hukunci hamsin wannan hukunci abin yake wajabtawa ana tare malake kunsa a farjin mace ne kan azzakarinsa ya buya au zakari ko a farjin namiji kamar masu neman maza Allah ya kiyaye hayyin berai ne berai ne inda ya boye farji a zakarin nasa a cikin farjin shi au bai yi ko ma mace ce ne gawa wa in lam yuzil kuda bi tadamani ba kuwa sai yayi wanka وتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر janaba tana hana dukkan wani abin da kai karami ya hana duk abin da ka san in baka da alola ba za ka yi ba to janaba ta hana ka kai wannan abu to ita ta ƙara wasu abubuwan ma ma a ziyadatu tahrimi qira'at alqur'ani tare da karin haram da karanta alqur'ani idan kana da janaba haramun ne ka karanta alqur'ani illan ayata sai kaman aya ɗaya haka wa nahawaha da makamancin aya ɗayan kamar aya biyu zuwa uku ana ganewa ala wajhi ta'awushi a bisa fuskar neman tsari kai ne kake da janaba za ka iya karanta ayatul kursi ai ita aya bai ce ma ko ko ba ka ba za ka iya karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum za ka iya karanta falaki za ka iya karanta nasi duk dai waɗannan ayoyin za ka iya karanta li'ilaki duk waɗannan ne ayoyin da ake neman kari ake kariya da su za ka iya karantawa ko da kana da janaba ana ganewa warruka ko ko tawaida kana da janaba wani yazo ce malam kama mun kai to ka kama mai ka kuma karanta alqur'ani wannan larura ne kana da janaba wani kunama ya cije shi yace kai mai addu'a zaka iya yi wannan larura ne ko muciji ko dai abin da ya kama da haka wal istidlal ko kafa da jiji kai ne kuna magana da wani kana da janaba sai kace kaza shi ma yake kaza sai ce kawo da ni sai ka dawo aya alqur'ani kana da janaba ya halatta ana ganewa wa dukhulul masjidi wal muqsiti janaba ta haramta shiga masallaci idan kana da janaba wal muqsiti ta haramta zama a cikin masallaci in kana da janaba duk duniya mutum biyu ne masallaci ya halatta gare su ko suna da janaba mutum biyu ne kai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai imamu ali bin abi talib su kadai amma kowa haramun ne masallaci a gare shi yana da janaba shiga ko zama ana tare na wal ghusl min al janabati to shi wanka fa daga janaba nan da muke ta magana akan shi mushtabilu ya tattaru ala fara'ida a bisa farlu wankan janaba yana da farlu wa sunanin yana da sunnoni wa fada'il yana da mustahabbai halaloli ke da shine ma'anar fada'il fa amma fara'iduhu fa khamsatun farlan wankan janaba biyar ne niyyatu raf'il hadath al-akbar niyyat dauke kari babba zan maimaita ko in ce zan ci gaba da maimaitawa duk sanda na zo nan ba a cewa na waitu kaza kaza kaza ba a cewa na waitu kaza kaza kaza ba a ce idan aka zo za a yi wanka ba a cewa na waitu kaza na waitu kaza A'a. kawai zuciyarka ta kudirci niyyar za ka yi wankan ɗauki kai babba shi ke nan ka gama niyya farillan wanka na farko kenan wata amimu zahirin jasad bil ma'i ta game zahirin jikinka ko ina ruwa ya taba kakka ya kai wankan janaba ya zama wani waje ruwa bai taba ba wadanku ta ci cudawa ba zubawa za ka rika yi shar shar shar ko a shaya za ka yi idan yana zuwa rika sa hannunka kana mummuka shi ne dalku ka sa hannunka ka rika mummukawa shi ne dalku wata kalilu sha'ari da tsattsaye gashi a wankan janaba ita in ba kuma ta ba a alwala an ce in gemu mutum na da kauri irin duguzunzun din nan ba sai ya tsatsaye shi ba ko to a wankan janaba komi duguzunzun din gemu mutum sai ya tsatsaye shi mutum ya tsatsaye gemu shi wal muwalatu da jerantawa ma'ana kai a gaggauce kar ka rika wankan kafin ka wanke nan nan sai ya bushe kafin ka wanke nan nan sai ya bushe ka karka yin haka wannan su ne farlan wankan janaba wa amma sunanuhu fa arba'atun sunnonin wankan janaba su kuma guda hudu ne su sunnoni guda hudu ne na farko albada'u bi ghasl al-yadaini qabla idkhalihima fil ina'i farawa da wanke hannuwanka guda biyu kafin ka sanya su a cikin ƙwaryar da za ka yi wanka ‘yan uwa kamar yadda muka faɗa a lokacin maganan alwala. A lokacin magana a kan alwala mun ce, kakkan izina da cewa wai hannunka suna da tsarki. A, kaddar iya ka wanke hannunka da sabulu, kes kes ba komai a jikinku, to yin wannan wankewan ka karkato ruwan ka wanke ta akudan ne ba wai don hannunka na da kazanta ba ne. Idan aka ce abu ta akudan ne to ba a gane da yadda ne kawai za ka yi. saboda jini saura ka hasa a kan koyi ana tare to shi ne na farko a cikin sunnonin wanka wa masku simakhil uzunaini da shafar kafar kunnuwa guda biyu da shafar ƙofofin kunnuwa guda biyu shi kunne ba za ka ɗibi ruwa ka zuba mai ba amma ka taɓa ruwa ya zanto ka shafe ko ina a cikin kunnanka ƙofofin kunnuwan nan ka shafe su da kyau amma fatar kunne ita za ka wanke shi ana tare wal mabmabatu da kuskuren baki sunna ne a wanka wal wal shagu da shaƙa ruwa shi ma sunna ne a wanka wa amma fada'iluhu amma mustahabbai abubuwan da ake so ka zo da su in baka zo da su ba ba komai amma baka samu ladan su ba da su kamar haka fasabatu su kuma guda bakwai ne at-tasmiyatu cewa bismillah lokacin da zaka fara wanka wal badau da farawa bi kasani ma ala badanihi min al-adha da wanke abin da ke jikinka na daga kazamka ka wanke kamar daga ƙugunka haka zuwa ƙasan cinyar ka haka kaɗan ka wanke ƙazantar da ke wajen. Sumar wudu'u sannan alola kamilan cikakken alola fa. Cikakken alola za ka yi, amma marratan marratan sau ɗai. Idan mun je risala shi ne zai ji uwa da yake kunan ana masa ne karatun na ƙara sama. In mun je risala zai gaya maka daki daki daki daki daki daki sama da ma yadda ma da yake faɗa a nan yadda ne kake za ka yi a matakin farko idan ka zo ka wanke hannayenka so biyu ka wanke hannayenka so uku kafin ka sa su a ƙwaryar alwala to sai ka wanke a ƙwaryar wanka a kwanan wanka ko a bokitin wanka sai ka wanke abin da ke jikinka na kazanta kamar daga cibiyan daga maɗaurin wandonka haka zuwa nan ƙasar cibiyanka kafin a kai gwiwa dai ka wanke shi idan kai haka sai ka koma sama sai ka wanke kanka sau uku idan ka wanke kanka sau uku to sai ka zo sai ka fara yin alola ka fara yin alola ka fara yin alola in ka ga dama bayan ka wanke hannunka ku so ɗaya nan ka wanke nan hagu so ɗaya ka kusuru baki so ɗaya ka shaka ruwa a baki so ɗaya ka ka tace ka wanke fuska so ɗaya ka zo ka sake wanke hannayenka sau ɗai ɗai sannan sai me ya rage ka shafi kai ka shafi kunne da ya rage wanke kafa to ga gara ma ka wanke kafa take ga gara ma kuma ka banta ko ka wanke kafa ko ka banta sai ka dawo sai ka zuba ruwa a tsagin jikinka na dama sai ka wanko sai ka wanke tsagin jikinka na dama sai ka wanko ka sake zuwa daga sama ka sake wanke tsagin jikinka na hagu dama ta zuba ka wanke kafa ba sai ka wanke kafa yanzu ya zama alolar ka ta cika wankan ka ya cika in ko ka ga dama tun taho wanda na farko zaka wanke har kafa din siffa biyu dai idan mun je mai risala din zai sake mana bayani akan haka ana tare to shine wayan wi bihi raf al janabati an tilka al a'dai a lokacin da kake wanke wannan gabobin naka na alola to dai dai to dai dai to ka niyyata da wannan wankewan dauke janabar da ke wannan gabobin dauke janaba da ke wannan gabobin ثم إفادة الماء على رأسه ثلاثة gashi na ma a malam zai faɗa sannan bayan ka gama wannan sai ka kwarara ruwa akan ka sau uku bayan ka kwarara ruwa akan ka sau uku sun mai ifadatul mai ala shikkihil aimani sannan sai kwarara ruwa a tsarin jikinka na dama kallal aisani kafin tsarin jikinka na hagu wal bada'u bil aali ka fara daga sama ne daga kai kenan zuwa kafa kallal asatil kafin kasa kafin kayo kafa zuwa kafafuwa amma tare da wannan dai da malai ke gaya maka wata qalilul ma'i da karanta ruwa da karanta ruwa kakar da bannan ruwa amma fa ma'i kamil kasri tare da kyauta tsawantewa kaga da ka karanta ruwa ka ɗebo ruwan da ba zai ishe ka ba kace haka ka ɗibi ruwan da zai ishe ka amma ka kyauta tsawantewa بكسر الحمزة أنا كانت عليهم الحمزة كسرة أتي إهكام الغسل كوتة وانجيوة أي إسكانه شين كوتة تاوى دع الإهكام دع الإهكام جمعنا السبع على رأسه والحمد لله منذ دي دي لو كسن دعجي كران سلا ومنذ دي دي كبسر دي كما تمقانا ومبا لا متاشا كم fasali da zai mana magana akan taimama fasalin da zai mana magana akan taimama shine tsarkin da ake yi da turbaya a lokacin da aka rasa ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya dasar da mu har ma ai mana addu'a Amin. Amin. Amin.